يلا نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مديو cikin mu na littafin Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Hussein radiyallahu ta'ala anhu النهج الحميد فيما يجب على المقدم المريد wanda muke gudanar da shi dalilin azumi muka tsaye da darasin insha Allah ya zamu ci gaba daga nan zabiyar shehi a garin Yusufari jihar Yobe muna safha na ɗari da ɗaya inda fasalinmu zai tashi a أصل من الأخطاء الأساسية آه مولانا رضي الله عنه يا كل وانا فسلي cikin bayanin wasu kurakurai masu mahimmanci a cikin mutanen barika da suke zaton suna da wata khususiya a tsakanin musulmi koko su ma musulmai da suke wa 'yan ɗariƙan wani kallo wanda ya sha bamban da sauran musulmi شيء من الأخطاء الأساسية في أهل الطريقة اعتقاد بعض بعضهم أن هناك أشياء تحرم لأهل الطريقة وتحل لغيرهم آه مولانا يتي قدرت وارغوسو daga cikin mutane akan cewa akwai wasu abubuwa da suke haramta wa 'yan ɗarika ai tijjanawa suke halatta ga wasu su ita wannan yana daga cikin kurakurai masu girma a cikin mutanen tijjanawa babu bambanci tsakanin musulmi da batijjani a cikin duk abin da ya halatta da ya haramta wannan hunaka ashiya kuma akwai wasu abubuwa ta hillu lahum suna halatta gare su wa tahrumu ala ghayrihim suke haramta ga wasu su inda musulmi وهذا مما لا يحل اعتقاده Maulana ya ce wanda yana daga cikin abun da bai halatta a kudurce shi ba. Wala ya juzu li ahadin al'amalu bihi aiki da wannan bai halatta ga kowa ba. Kuma Laraba suna cewa ahlu Makka ta adara bi shi'ari. A duk lokacin da aka ce a ɗariƙar Tijaniya ana kaza ko an ce kaza to bai dace ka ɗauki mutane wanda suke saɓon Allah ka ɗaura mu Tijjanawa ba. Irin wannan hukunci daidai ke da wanda zai hukunta musulunci da aikin wasu daga cikin wato musulmai masu laifuka sai a ce wai musulunci ne haka yake kaga wannan ai rashin adalci ne da haka ka duba littattafansu kuma shi ma ka nakalce su a wajen ma'abotansu ko kuma a littafin wani malami mutabari ya shekara mutumin da ya duba wannan magana na shehi zai tabbatar cewa babu wani abu da ya halatta ko ya haramta ga yan ɗarika a keɓe. Duk abin da Allah ya kira musulmi su aikata su bari, to su ma yan tijjaniyan haka ne. Wala ya juzu li ahadi al'amalu bihi bal ma nasati shari'atu. Duk abin da shari'a ta yi bayani ala hukmihi amman akan hukuncinsa a gabe game fa huwa amun. shi mai gamewa ne yasri hukmuhu ala kulli muslimin wa muslimatin hukuncinsa yana saraya ga dukkan musulmi namiji da mace sawa'un kana hukmu ijaban daidai ne wannan hukunci wajabci ne au nadban ko ko kira ne au tahriman ko haramci ne au karahatan ko ki ne au ibahatan ko halattawa ne ولا يجوز لمدعي سلوك طريق الآخرة رفض الحق bai halatta ga wanda yake raya shiga hanyar lahira wato yaki gaskiya ba wa adamu qabulihi da kuma rashin karban sa illa mimman yuwalihi sai wanda yake so shi ne kawai zai faɗi gaskiya ya yarda duk wanda yake neman lahira kaga ba zai zama wannan ba don annabi ya ce al hikmatu dallatul mu'min in hadhihi musibatun yace wannan masifa ce ammat biha al balwa wanda bala'i ya game da ita ma'ana babu wanda ya sai faɗi gaskiya ka yarda sai dai wanda kake so shehinka ya ce kaza banda shi ba wanda zaka karɓan wa wannan bala'i ne shi ya ce hatta haddatil halu bi ba'dihim har hali ya kai da wasu su ila raddil ahadisi juyar da hadisai wa nususi da kuma nassoshi لإرضاء من يوالونه دن يردد وأن سكي شو ممن يتلون السنة ويعالجونها سكي وأن سكي جاهلت السنة النبي كما سكي إنكارها ويزعمون سنة رأي أن المريد لا اختيار له إلا فيما يختاره له شيخه wato ƙarƙashin cewa muridi ba shi da wani zaɓi sai dai abin da shehinsa ya bar masa wahada haƙƙun maulana ita wannan magana wato la ikhtiyara lil muridi illa fima yahtaruhu lahu shaykhu ita gaskiya ne walakin urida bihi batil gaskiya ce amma ƙarya ake nufi da ita anna shaykh al muridi at-tijani huwa shaykh at-tijani dan muridin muridi ba tijani shehin sa dai shaykh tijani كما نص عليه شيخ الإسلام كما الشيخ إبراهيم بياني في غير ما مناسبة مع أبولي قدامة وبالأخص في أول السر الأكبر مسمى كما الأولاني أفرق السر الأكبر ومن المعلوم ضرورة هنا daga cikin abin da ya wajaba a sani anna shaykh at-tijaniya shi shehu tijani min ashaddi ahli zamanihi tamassukan bi sunnati yana daga cikin wato mafi tsananin mutanen zamanin sa kirko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'an li adabi annabi alaihi salatu wassalam da kuma bin laduba na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad jara bainahu wa bain fuqaha'i zamin zamanihi ma la yakhfa ala man nawara fi sirati radiyallahu anhu yace wato a wa laqad jara bainahu wa bain abinda ba zai buya ba da duk wanda ya dubi tarihi shi tijjani wato ya gudana tsakaninsa da malaman zamaninsa bisababihi bisababi tamassuki bi sunnati muhammadiyyati da riƙonsa ga sunna ta annabi wa laqad tahammala fi sabili dalika bi kulli himmatin wa istibsalin absha'a anwa'il adha wa ashadda so tijani ya dauki wato yayi juriyan mafi munin nau'ukan azaba da tsanani wato cikin hanya haka bi kulli himmatin da dukkan wani himma wa istifsalin da jarunta wa kana radiyallahu anhu misala as-sufi mujtahid shine kwatance na wato sufi mujtahidi was-sunni mutashaddidi da wato mai sunna mai tsanantawa ومن يدعي اتباع هذا الإمام دوكو wanda yake raya bin wannan shugaba ثم يترخص sai sassauci في رد الأحاديث أجير لحديثه وأدلة الشريعة لدليلين الشريعة لأنها تخالف هواه دلسنا سابا وصرنسا فقد ظلم نفسه لن يزال انتكسا ليشو تجاري شيء سواهك كما إيه والمقدمون بايشو تجاري كمسوما مقدمة أشد اتباعا في هذا من المريدين سنت أنا من بين سنة النبي واتو أكم مريدين إذ لا يشد مريد عن الأصول dan shi muridi baya wato nesatan usul ginshikai illa bi shududi muqaddami sai a gyara wannan sai da nesatar muqaddamin sa a duk lokacin da kaga muridi yana yin barna to shehin sa shine barna amma inda shehin sa bai barna ba to shi ba zai barna ba saboda akwai wana wani suna cewa wannan idan kana ahalu البيت كو دارب بالدف ضاربا شي مسأل الدار كله ورقص idan kaga ana barna to barnan daga babba ne aka dauko ta amma ba daga karami ba son karami kaga gyara shi ake kullu aye to sai ya zama babban nashi shi yake kuskure a dole a zama ana kuskure inda wannan shehin nasa yana muraqaban sa dukkan abubuwan da yake yi kaga ba za a zo a samu barna da yawa ba dan kullu yana cikin muraqaban su duk da ma yanzu wato muridai din wasu suna gagarar shi wannan nasu amma in dai muridi cikakke ne to ba zai gagari shi sa ba Allah ya kiyaye wa ilayka risalatan katabaha shaykhul islami yace gare ka wasiqa da shehu ibrahim ya rubuta maulana sheikh ibrahim الشيخ الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله إنياس إجابة لبعض أسئلة المنتقدين يا رجو تاتينا بأنسى تنبيو ينوسما سوكا هي سوف تكشف حقيقة هذه الطريقة وأن وثيقة هذا السنو ذات إياي مكة حقيقة وأن طريقة تجانية ومدى صلتها بالكتاب والسنة ذات مكة بيان وتوتيكي ور الأقرة ده القرآن ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما وهي كما في idza bihi kitabi mubrin bis sami'in wan nadirin wanda shi Ibrahim yayi akan tarihin ma'aikinsa ko mudribu sami'in wan nadirin alhamdulillah rabbil alamin maulana din yayi magana da mai ce zai kawo wannan wasiƙa a ƙarshe ko a farko can mun karanta shi Ibrahim ce alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala afdalil mursalin wa alihi wa sahabati was tabi'in wa tabi'ihim ihsan ila yawm الدين قل هذه سبيلي annabi sallam ka gaya wa mutane wannan shine hanyar ka ai addini ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basirati a bisa hujja ana wa man ittaba'ani wato shi yana kira zuwa ga Allah da ma dukkan mabiyansa suna kira zuwa ga Allah wa subhanallahi ubangiji ya tsarkaka ga barin kaskanci wa ma'ana min al-mushrikin وبعد فإن طريقة الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه ذاك طريق الشيخ التجاني التي لقننا إياها أصحابه الميامين وند سهبان سما سؤال بركة سكلتنا منا ونشروها في العالمين سكوات أتتكيها لتو وأيد الله بها الإسلام كم ألا يتعرف في مسلم في طريقة التجانية في أقطار عدة أسسها ديوه هي الأذكار الثلاثة بارجي باك آدي ذكري أبدا أكنا الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ولا إله إلا الله وأن أبو قدا أكنا شيني استغفاري صلاة النبي دكما لا إله إلا الله kaga wannan babu batun a cewa abu ɗaya bid'a ne a cikin abu uku na dan ba mu da wani abu wanda abu uku na sune dariƙan tijaniya وقد أشبعنا الكلام فيها شو يشي أي يويت مغانا تشيسو وفي التصوف جوش عام ما سوفن شي أقسكا مشي قمية بغير ما كتاب بأل التاسي ديما ومن شاء يراجع تدليل كتابنا كاشف الإلباس عن فائدة الختم التجاني أو العباسي وندي كيشي يقوما واتو تزيل كاشف الإلباس يا مغانا ميسو أشكونا ففيه مباحث علمية في الموضوع akwai bincike na ilimi a wannan gaba wani min fadli lahi alina wa ala nasi ita tariqan tijaniya falalan Allah ne gare mu da ma dukkanin mutane wa qad wato arrafa hadhihi tariqati arrafa hadhihi tariqati ahdu akadiri rijal shubraysh sai daga cikin mazajen wannan tariqa wato ya sanar da ita wa shaykhul islam bil qudri tunisi wato shine shehun musulunci a yankin tunis سيدي إبراهيم بن عبد القادر الرياحي أتو الشيخ إبراهيم الرياحي المتوفى سنة 1366 wanda ya wafati shekara dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da shida. Ta'arifan mujazan ya sanar da tsariƙar tijaniya sanarwa takaitacciya amma fihin gunyatu wal kifayatu akwai wadata da isa ciki. وأنا أنقل جواهر حروفه إتزان دوكو ولا قلن حرفو كنسا من خط يده مباشرة لجمار قطوها النسا واتو مباشرة بصورة شمسية فوتوكوبي لإجازة كتبها الشيخ الرياحي إجازة تيجي بشوت إبراهيم الرياحي يربو تاتا عام ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu. Sheikh Abil Abbas Ahmad Abni, Sheikh Sayyid Tahira a Tulaisi, a fadani biha allamatu Tunisa, ce shehun Tunisi ya bashi ita, wa muftiha fadilatu Sheikh Muhammad bin Fadil ibn Ashura, a ƙala Allah baƙa'ahu amin. ƙala Sheikh Riyahiyu, radiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah, shi Ibrahim ya yi godiya, shi Ibrahim Riyahi amma. هذه طريقة شيخنا أبي العباس التجاني رضي الله تعالى عنه يقول بعد الاستعاذة والبسملة وتمزيت أستغفر الله مئة مرة استغفاري بريد لا يفارد أعوذ بالله بسم الله إيه. واتو يقول بعد الاستعاذة والبسملة أستغفر الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة sai kuma yi salatin annabi da kowace siga lakin bi salatil fatihi lima ughliqa a'zamu salatul fati ita ta fi girman lada lima fiha min as-sawab al-azim abin da ke cikin ta na lada mafi girma mai girma wanda wani salati bai tara ba وهي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Allah ka yi salati ga shugabanmu, shugaban dukkanin halittu annabi Muhammadu abin yawaita godewa, wanda ya bude abubuwan da dukkan Allah ya rufe wato ga sauran al'ummatai. Kowanne al'ummatai annabawa ne suke shugabantansu, amma al'ummarsa annabi ya rufe wannan kofa da annabtakansa ne. Ya bude kofar wato wa wannan ne shi a kubbaniya da khilafar uzma da kuma malamai ba a taɓa al'umman da malamai suke hukunci a cikinta ba sai al'umman annabi ne annabi ne albarkarsa kuma an samu wannan alfatihi shine wanda ya bude lima da abin da ugulika aka rufe shi ne wato urbaniya da kuma wannan wannan mai suna shi gausiya wannan shine abin da ya bude abin da aka rufe kuma shine annubuwa da ar-risala wal khatimi lima sabaqa shine kitamakin abubuwan da ya gabata na annabtaka din da manzanci din duka nasirul haqqi bil haqqi shine wanda ya taimaki Allah da kuma Allah dan ba taɓa wani annabi da ya raya addinin musulunci kamar yadda annabi yayi ba ka duba yanzu yau musulmai kadai wanda ana ganin sun kai biliyan biyu a duniya ko a ce a na yau ne kaɗai annabi ya yarda sa wannan abu ai yayi aiki yayi balle nawa suka bar duniya ba a taɓa annabin da yayi jihadi irin wanda ya bada yaɗa addinin musulunci da shine nasirul haqqi bil haqqi shine ya taimaki Allah da kuma Allah yake taimakon Allah wanda sun ce ba sa neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman taimakon Allah to taimakon annabi shine na Allah dama ba wani bane taimakon dama ba wani daban bane ai in ka ce ba ka neman taimakon annabi na Allah kake ne to ba ka da taimako har abada saboda dama Allah ya ajiye taimakon sa din a wajen annabi an ce duk mutumin da ya ce babu wasiƙa tsakanin shi da Allah to zai kafurta an gane kamar kuma duk wanda ya ce shi wasiƙa ya riƙe ya bar Allah shi ma kafiri ne ba a taɓa yin wannan ba idan ka ce Allah kaɗai za ka bauta wa Allah kaɗai za ka nemi taimakonsa, ba ruwanka da komai da kowa wannan ai kafirci ne sunansa. Saboda ba Allah haka yake nufi ba, iyaka na abu da iyaka na sa'in kai kaɗai muke neman, kai kaɗai muke bautawa, kai kaɗai muke neman taimako, to ai ka ce kai kaɗai muke bautawa, kuma kai kaɗai muke neman taimako. Saboda haka neman taimakon da kuma yadda za ka yi bautan shi ya ne shi. kaga za ka dawo wasu ko? Kullum yana gaya mutane mutumin ya ce wani zai bauta Allah shi kaɗai, ba ruwansa da kowa kuma in ya tashi alwala ma sai ya nemi ruwa. Sai da kace za ka bauta wa Allah shi kaɗai ne haɗa ka da ruwa. Sai ka je kuma ka yi tsarki ne haɗa ka da tsarki malam. Eh, ina ruwanka da tsarki. Ka zo ka yi wani abu alwala wai, ina ruwanka da shi da kace ba ruwanka da ko taimakon kowa. saboda haka kana neman taimakon Allah ne ka zo kana neman taimakon ruwa ma mala ka tashi kai sallah ka tashi ka je Saudiya ka je kai ta zagaya kama kana cewa Allah kai kaɗai kake bauta kuma to kaga ita wannan abubuwan duk da kake yi kana yin su ne da cewa Allah ne yake ka yi shi ba don wani abu kake yi ba saɓani wanda yake bauta musu kenan saboda haka ba zai yi mutum ya kusanci Allah ko ya nemi taimakon Allah ba tare da wato wani abu ba ya allazina abtaqullaha wabtagu ilayhi alwasilata la budda min alwasilati ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma wannan wasila la ta'taqidu annaha hiya allati ta'budu bal innaka ta'budu Allah fiha aw ta'budu Allah biwasitatiha misali yanzu zan dauki dukiya na rarraba muku da sunan wai sadaka ne ai ban ba wa Allah ba amma da yake Allah ne ce na yi saboda haka kaga wannan wasiƙa ce da za ta kusantar da ni da Allah saɓani wanda suka bauta wa gumaka yanzu ka zo ka sa Ka'aba a gaba da wanda ya ɗauki dutse ya sa a gaba ai suran ɗaya ne amma kai kana yi ne don Allah ne yace kai shi kuma babu wannan a ciki idan ka ɗauka coci ka duba ka shiga masallaci ka duba sai ka ga suran kusan ɗaya ne amma shi wannan yana bauta wani abu daban ne kai kuma kana yin wannan abin duk dan Allah ne saboda haka babu yanda za a yi wai ka ce Allah kai kadai kake bauta wa shi kadai kake neman taimako kuma ka zo kawai ka zauna gum ba ka yi wani abu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine makiyinka shine abin da ka raina zaka zo ka ce kana neman taimakon alma'ul mutlaq ma kuma alhali Allah kaɗai kake bauta kuma ka zo kana raina annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan akida akida ne na kafirci Allah ya kiyaye mu wanda yake faɗan maganar nan ba ruwan mu da shi dama shi akidan sa ne amma muna gaya wa mutane duniya cewa wannan dama akidan raina annabi din akidan su ne an fahimta akidan su ne amma mutum ne kiyaye wannan in ko ya ki zai mutu kafiri ne duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam babu tuba babu tuba ko ya ake sai an kashe sa in kuma ba a kashe sa ba insha Allah in ya zo fita duniya to sai ya musu kafiri kuma abubuwan nan duk abin da yake kasu ba raji ba kari zagi shi a mudu tijani shi a mudu tijani ce duk wanda ya zage sa ya zagi ɗarikan tijani ya zagi almajirin sa yace sai ya mutu kafiri a yanzu an ce sibabul muslimi maza usukun wa qitalu kufr Shehu Tijjani sharifi da jikar annabi ne duk wanda ya taɓa hannun bai dama zai mutu kafiri. To yin haka din ba kafirci ba ne amma daga ƙarshe zai tura mutum ya kai shi inda ba zai fita ba har abada sai ya mutu kafiri ne. Saboda haka mutane su riƙe harshen su akan Shehu Tijjani wallahi azim. An gane yayi. Wallahi azim. Shi annabi sallallahu alaihi sallama taimako duk abu wanda ya zama na Allah na annabi ne ko a Hausa ma kayan Allah na annabi ne. yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da kamala, to haka yake tajalli a kan wato annabi sallallahu Alaihi wasallam ya samu shi ma waɗannan sifofi shi ne sa wa'inna kala ala hulufin abu. Ta yaya Allah shi ne girma har yanzu ya ce annabi yana da wani hali mai girma ban da halin Allah. Taimako din ai wani ne sifa ne daga cikin sifofi ma ai. Eh? Kai waye ne ma tukunna har za ka ce wai taimako ma kai menene ma tukunna. wanda taron kiyama sun dan adam na farko da na ƙarshe an tara su dukkan halittu suna neman annabi kai ka kai wannan nema tukunna ma hajatuka hatta tasbura aw tafuqa janaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan buƙatar eh ko da hadisin da ya faɗa lan yanfa'uka illa bi shay'in ai ya tabbatar da ya kore din ya tabbatar ana so a nuna maka a imaninka in sun amfane ka din karkaji su suke amfananka Allah ne yake amfananka amma Allah bai taɓa yaji tsakanin halitta da halitta babu komai ba tsakaninsa shi babu komai Allah yana yin komai ba tare da wasita ba amma halittu kuma su suna yin komai da wasita ne an gane saboda haka kar a kai mutane a ƙidar raina annabi sallallahu alaihi wasallam komai da dan adam zai sai ta yayi ta hanya ne zai yi wannan haka dan in dai halku ne sunansa amma ubangiji shi ne ce kun fa yakunu baya bukatan komai kawai kun ɗin ma aka ce babu ita kawai saurin abin ne ake da su a nuna mutane take abin kawai yake yiwa an fahimta ai amma kai baka isa ka rena wasita ba wanda yace babu wasita to zai zama kafiri wanda kuma ya rike wasita ita kadai ya bar wato menene sunan shi Allah shi ma zai zama kafiri dole sai an hada guda biyu kuma musuluncin kansa la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine tauhidin ai wa huwa awwalut tauhidi kaji tun da aka yi annabi Adamu har annabi Isa da aka zo, kowa yana zuwa da arkanul Islam guda biyar, arkanul Iman guda shida. Kuma arkanul Islam farkon su la'ila Allah wa mudur sunna. Da haka suke kira su ma. Ku yarda da wannan mu ko manzannin Allah ne haka abin yake yi. Ba wai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka fara la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba. A'a ba wai sai da ya zo ba shi tukunna ya fara tabbatar da wannan. A'a rukun min arkanul Islam wanda shine farko ko babu kamar shi. saboda haka duk abin da ya shafi annabawan Allah da saƙonnin da suka zo da shi da duk abin da za mu samu na duniya da lahira yana fita a cikin Muhammadu Rasulullah ne. Shi ko duk abin da ya shafi hatta mala'iku suna fita a cikin Muhammadu Rasulullah ne. Saboda ai sai da aka samu annabi aka aiko su ko idan ka ɗauki hazaran ka fasa ta to dukkan wani abu da ya ta'allaq bil kaun yakhruj min hadha al-ism an fahimta hatta annabawa din ɗari uku manzanni ɗari uku da sha uku su ɗin ma suna fita a cikin muhammadu ɗin ne idan ka tabbatar da alif na ƙarshen ha'un guda biyu ne ai ha'un din ko idan ka tabbatar da alif din zai baka ma sha sha biyar ne manzanni goma ashirin ɗari uku da sha biyar ne idan kuma ka bar ɗaya alif din ka wadatu da na dalun kenan zai baka sha hudu idan kuma ka goge saboda ka ce akwai alifu dama saboda haka zai baka ɗari uku da sha uku ne su annaba masu fita ciki ne aljannan takan a ciki take fita bautan Allah da kake a ciki yake fita inda babu wannan Muhammadu Rasulullahi da abin da ya shafi halitta din ba zai ma fita ma malam balle har kace ka san taimako annafi'u da annasiru min asma'i rasulillah ina ji an gonsu ba a rasa nafi'u ba Muhammadu Nafi' kun bar a rasa nashurwa eh wanda shehu dan fodiyo muhammadu bello wannan nasur ne aiko ballo ko saboda haka dama suna ne daga cikin sunayen annabi ma babu wani suna na Allah da ya tajalli a kan shi ya tajalli annabi fa huwa wanda ka awwal qabil tajalli zati alhaq zahzaha rafrafa ko eh saboda haka rashin sani addinin musulunci shi yake kawo ne abu amma Muhammadu Rasulullah don ƙara jaddada mutane duk abin da ya shafi in dai halitta ne to duka a cikin Muhammadu Rasulullah ake samun shi mala'ikun Allah nan da ba su da iyaka a ciki suke al'arshi kursiyu samawatu da arduna da aljanna da ma wuta din duka ka je ka duba qawaidi shi Ahmad Sheikh Usman ibn Fawzi zaka samu wannan ka ɗauki ma'anan la ilaha illallah me zai fidda maka ka ɗauki ma'anan Muhammadu Rasulullah me zai fidda maka. La khalika wa la razika zai fidda a can. Kuma idan ka zo nan za ka samu ma'anan shi ma Muhammadu Rasulullah. Da haka duk aljannan da kake nema din a cikin shi take sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min judika dunya wa barrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam. Sallallahu alaihi wasallam mutane a kiyaye irin wannan aqidar. Annabi sallallahu alaihi wasallama bango ne da ko kusa da shi ba. Tilka hududullahi fala taqrabuha fala ta'taduha duk waɗannan abubuwan haka suke Allah ya sa mun gane nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wal hadi ila siratikal mustaqim shine ke shiryarwa zuwa ga hanyarka ni kakkiya duk wanda ya samu wata shirya to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shiryar da shi zuwa ga wannan kai kana jiran sallanka ka kai ka aljanna isti'inu bis sabri was salati ولكن الصلاة علمتها رسول الله وهي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهي من أحواله صلى الله عليه وسلم duk abin da kake kusantar Allah da shi ɗaya ne daga cikin halayen annabi yana neman taimakon su su kai ka zuwa ga Allah eh wa ala alihi haqqa qadrihi da kuma danginsa gurgudan darajarsa da girman sa ne girma sallallahu alaihi wasallam wannan salati za ka yi sa so ɗari Shehu Ibrahim ya ce darajar salatul fatiha fita haqqa qadri mudadil azim بعدنا نسي لا إله إلا الله مئة مرة ذاك لا إله إلا الله دري هذا تقوله بعد صلاة الصبح وأن ذاك فليس بيان صلى الصبح وتقول مثل ذلك بعد صلاة العصر بيان صلى الأثر ما ذاك قال وأن أددي وذلك قوله تعالى بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين كبوتا وألا فافد يما كذا كذا من تشكي ربك نلو ونشيل هدسه ويلي ما فاتو ذكر وظيفة تقولها في الأربع والعشرين ساعة بايا وانا أبن لك أمتا أكون وظيفة ذاكي واتو بايا أوى عشرين مرة واحدة أي ساعة أي ساعة تيسرت ويستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذاك وانا كلمة سو ثلاثين, ثلاثين مرة والصلاة المذكورة بصلاة الفاتحة خمسين مرة ولا إله إلا الله مئة مرة وجوهرة الكمال فيكما جوهرة فيما اثنتا عشرة مرة وانا واتو شوه آه إبراهيم الرياهي يا كاو صدقة تلك هي طريقة التجارية وانا تشين طريقة التجارية منين أبو مريكي أجل إذا إذنين يدرسي أنباكا to ilimin da kake zuwa kana ɗauko a jan malamai a baka ijaza shi ko menene sunansa eh kaga shi ma izini ne ko ka je ka ɗauki ilimi kaje a rubuta maka ijaza wa min shurutiha al-muhafazatu daga cikin sharuɗin tariqa shine kiyaye alal fara'id farillai eh wato wa wal abdu alaiha bin nawajiz da cizansu da turamin haƙora kinaya ce ta rike abu rikewa mai kyau wa akadu hasalawatul khams mafi ƙarfin farillai su ne salloli guda biyar za ka yi su bi taharatin ma'iyyati tsarki na ruwa ba a yin tayammama bi itimami arkani da cika rukunnanta wa hiya al-maqsudu bil iqamati shi ake nufi da iqamatu sala allati amara Allah biha wa aqimu salah وأداؤها في جماعة سنية غير مبتدعة لكم ينتع شكين سن جماعة جمعي ما بوتا سنة بائن بديابا دم الله يشي واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين أي وأن يؤديها في وقتها كما يسلى ألوك الشمتة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلله ليدا أكا مسلوك شي كون لوك شي بتمريتاشي يسلى وبخشوع يتفكنتها الله يشي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون ما سكت أن تدكاي بألا الشكل سلنسو سلا باب أبن ذاك كسنتي ألا دشي وأنا منكرا شيخ إبراهيم يا فدا سوى مدوئي تاشي سلا idan ya daga hannunsa ya kabbara wannan yace ya watsar da alamul mulki da malakuti duka a yayin da ya ruku'u kuma to ya ya samu ya tsayu har ya kai wato alamu aljabaruti wanda shine alamu al-asma'i was sifati idan ya daga daga ruku'u ya nufi sajada to ya kai alamul lahut a yayin da ya sajada nan kuma ya kai alamul hahuti wanda huwayatu zati shine alamul hahuti anan annabi ya gana da Allah laqad tuyat anka al-masafatu jahratan wasalta ila al-mahbubi azim kabbir wa azim da ka salla babu inda dan adam zai samu dukkan wata hazara ya kece ta ya samu ganawa da Allah zatinsa bar da sallah dan haka sallah ba karamin abu ba Allah ya ba mu sai da ita wa ziyadatan ala hadhihi alfara'idi wato kari akan wannan farillai yu'akkidu yu'akkadu ala tijani ana karfafawa ba tijani an yakuna qawiyya silati bil qur'an ya zama yana da karfin alaka da alqur'ani tilawatan wa dirasatan wa ta'ammula ya zama batijjani duka yana da alaka da alkur'ani wajen karanta shi da koyar da shi da kuma lurarsa فإذا كان يحفظ القرآن فليجتهد لختمه في كل أسبوع مرة إذا يحدث القرآن تيقو قري يركا سوك القرآن أساتي سوليا وإن استطاع أن يختم في كل ثلاث ليال فذلك الأكمل مولانا يتشي إذا ما زي إيا يسوك أقانا أكو يتشيني في هو اللي يتشيني 20 20 كينا ولا غروة باب ما ماشي فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى كتابه المبين ما في شيء أبن دمتم زي كسن في ألا لشيء سين للتافنسة كما في الرؤيا التي رآها أحمد بن حنبل رحمه الله كما أما فركيدا أحمد بن حنبل يا جني إيه يا شي يا جي الله يا جي الله هر كسن سو تفئن دكر يتي أنا دين زي تنبي الله menene abin da ayyafi a kusance ka da shi da ya yayin da tambayi Allah ya ce alqur'ani eh wa man lam yaqdir ala tilawati sulusi wato ala tilawati sulusi kullu yawmin yace duk wanda ba zai iya karanta sulusi a kowanne rana na qur'ani kenan wala ala tilawati subu'i ba zai iya karanta subu'i ba fala aqalla min tilawati shizaini kullu yawm babu kasa da batijja ne karanta izubi kowanne rana zai sauka wato a wata ɗaya kenan au wato tilawati ma tayassara ko ko ma karanta abin da ya sauka walau bi aya ko da ɗan ayoyi ne wannan haka ake so batijja ne ya zama yana da alaka da alkur'ani kuma ka duba yanzu zawiyoyin shau tijjani yadda suka raya alkur'ani mahaddata mahaddata mahaddata yara babu iyaka wanda masana tafsirai masana ilmummuka wanda za ka ga suna zagin wato tijjana cewa ko ba sa rayar da alkur'ani jahilci ne kawaka idan ka ji muna karanta diwani ko menene wannan muna karfafa alaƙar mu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai diwani kaɗai muka rike ba diwanin ba zagin aka rubuta irin shi nawa aka rubuta wanda bai san qur'ani zai rubuta diwani kaje ka karanta mana eh wanda bai karanta Qur'ani ba bai karanta sunna yanda ya dace ba bai sai ya dora baiti ɗaya ba min aida ta ake kalma'ani eh sai ka san waɗannan abubuwa ai ko duk wanda ya san ilimi yanda yake to sai an samu ilimin muka da yawa sun taru tukunna ake iya yin wani abu ma dan a zo a karanta Qur'ani wannan a zariya wai aikin yara ne su da ake zo ana koyar musu Qur'ani amma kai da kake tara mutane kamar masu shekara 60 60 kana yi musu kul huwallahu da kul a'udhu eh to babu wanda an haife shi a zariya ba da kai shi tangaya wannan babu shi ba akalla wanda ya khatamin Qur'ani wannan shine karami amma wanda ya haddace izu 40 izu 20 wanda ya haddace kamar wannan ba sa ba sa girguwa ai wannan shine zawi shi tijani a duk inda take shi yana da shekara bakwai ya haddace Qur'ani رضي الله تعالى عنه وتعليم الطريقة تقتضي بتعامير الأوقات ce koyarwa ta tsariƙa ɗin tana ma hukunta raya lokuta duka bi zikirin Allah ta'ala dukkan lokuta ma a raya su cikin zikirin Allah wa afdalu dhikri ma ja'a fi dhikri al-hakim mafi kucin ammaton Allah shine abin da yazo al-Qur'an kal baqiyat as-salihati kamar wato masu wanzuwa nagar masu nagarta shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar babu abin da ya wuce wannan abu in kace subhanallahi dukkan wani tawaya ka tsarkake Allah gaba da sa bayan nan kuma ka gode Allah kan dukkan wata nima da wato ya maka bayan nan ka zo ka kade tashi bayan nan ka bashi girma to akwai ibada da zai zo ba a cikin waɗannan abubuwa hudu ba kaga ka annaha tayyib bi jami'i bi jami'i anwa'il ibadati shi yasa suka zama babu kamar su سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن أفضلها أيضا لا إله إلا الله ده ما في في شيء ذكري وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له دبر كل صلاة كما هو معروف لا ينكون نسلا وعلى وضوح هذا المنهاج ومع كونه في الحقيقة منهاج الكتاب وسنته إيش أليس بينا ونا هنيا كما كسن شيء وسا هنيا كتاب القرآن بسنة إلا أن بعض الناس ضد بينا رسوم ثاني انتقدوا على السيد الحاج علي حرازمة مؤلف جواهر المعاني وسوم ثاني سن شوكي شو علي حرازمة لأنه أفاض في ذكر فضائل هذه الطريقة يا واتو قرنيا أما تنفللا طريقا تجانيا إذا أكذو بتنفللا عند لا إله إلا الله كذي أكذو أكتبات فللا إذا كتبرين بركم ما هرجيتها هكا عن توكي استغفاري هكا أكذو كي صلاة النبي haka aka zo aka haɗa su duka su ne aikinka eh bayan nan gashi an baka cewa ka rayar da lokutanka da ibada kaza da ibada kaza wannan kadai za a faɗi falalansa a zo a ce a kai fa almajiri shugaban waliyu ne mana dukkan duniya tun da aka yi duniya har ta ƙare shi ne shugaban su ya zama almajirinsa da wannan falaloli ai sun wuce ma har ya faɗi su sai dai in an je lahira za a ga wani abu wa manaqibi da darajojin aliya mimma lam tahtamilhu hawsalatu abunda wato kundun su ai zuciyar su bai dauka ba fa ankaru wa balagu hatta ankaru ala shaykh ahmad shaykh ahmad tijani nafsi har ma suke wa shaykh tijani inkari wa huwa alladhi a'lana lid-dunya qawluhu al-mashhura ko shaykh tijani shine bayyana wa dukkanin duniya maganarsa da ta shahara idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar idan kuka ji an ce na faɗi wani abu to ku auna shi da ma'aunin shari'a shau tijjani baya saba shari'a fama wafaqa faquduhu abin da daidai ku rike fama khalafa fatruku abin da ya saba kuma ku bar shi wa qawlun lam wato yada majalan lil muntaqid bai bar wani fage ga mai suka da wasu min al ta kowace fuska eh to ina ga za mu iya tsayawa annan sai Allah ya kai mu sai mu ci gaba insha Allah kan wannan ta'aliki da maulana zai na kan wannan wato maganar shi tijjani radiyallahu ta'ala anhu kuma in mun zauna zama na ƙarshe ina ga za mu khattama littafin mako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh